بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da biyar ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu daidai da goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ɗaya muna ainihin tafsirin alqur'ani mai girma a cikin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na al'allamatul qadi abubakar mahmud gumi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna tafsirin suratul anfal a inda muka kwana aya ta arba'in da bakwai a yau allah maɗaukakin sarki ya ce وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ۖ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب to idan ba a manta ba tun farkon wannan sura mun yi bayanin cewa ita wannan sura tana ɗauke da gamsassun bayanai game da tarihin yakin badar al-kubra wanda na daga cikin abubuwan da suka faru a yau Allah yake nuna mana wata mu'jiza da ta bayyana ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma ta zan wulakanci ga kafiran makka da jin kunya wannan matsala ita ce yayin da kafiran makka suka ainihin fito daga za su wato za su tinkari dagar yaƙi sai shaidan ya yo shiga irin ta sadauki daga cikin sadaukan da aka sani a nan yankin larabawa wani jarumin dattijo ne tsohon ɗan tauri mai suna surakatu ibn malikin al-mudlaj labarin shi ya kewaye a ƙasar larabawa cewa in dai surakatu ya wuce gaba a wurin yaƙi to larabawa sun canfanta wannan yaƙi za a samu nasara da shaidan ya tashi sai ya shiga irin ta suraqatu ibn malik al-mudlaj ya zo ya ce musu ai shi makwabcin su ne shi abokin ainihin wato agaji ne gare su ya kawo musu dauki ne don haka ya wuce gaba aka kama hannun shi ana tafiya ana ainihin takama da kasaita irin ta sadaukai sai da aka tinkari filin daga gadan gadan sai ya ga mala'iku ware wake ya gansu karara shine sai ja da baya suka ce lafiya kuma suraka zaka ci amanan mu sai da aka zo nan sai ce ai ni ina ganin abin da ba kwa gani ni kuma ina jin tsoron Allah saboda Allah mai tsananin uquba ne shine Allah madaukakin sarki yace wazkur iz zayyana lahum shaytanu ka ambata ka ba su labari yayin da shaytan ya kawata wa mutanen makka a'malahum danyan aikin su shaytan ya kawata musu wannan danyan aiki ne shine yaƙar annabi da mu'mine da suka fito zasu to anan malam ya fassara kalmar ash-shaytanu da ainihin cewa iblis to wannan hakikanin al'amari kamar yadda na sha yin bayani dangane da duniyar aljanu cewa shi iblis shi ne wannan da Allah ya ba mu labarin an umarce shi da yawa adamu sujuda ya ki duk gwagwarmayan nan da ɗauki ba daɗin nan da ka ji an yi to daga iblis sunan shi kuma ya samo asali ne daga ablasa yublisu fahuwa iblis ai wanda ya kunyata wanda hujja ta ƙare mishi wanda asirin shi ya tono to waɗannan wannan iblis to kwaya ɗaya ne iblis kwaya ɗaya ne to a ƙarƙashin shi kuma akwai ɓatattun shaiɗanu waɗanda suke ƙarƙashin mulkin shi to gwargwadon yadda ɓatansu da lalacewarsu da kangarewarsu take to gwargwadon haka ake ba su suna kamar yadda muka gabatar a baya cewa aljani yana aljanin shi bai ɗau wani hali na fitsara ba sai a kira shi aljinnu ko aljinniyu ko makamantan haka ma'ana aljinnu sunansu ne na jinsi kamar yadda ake cewa mutane ainihin wato abin nan annasu amma in aka samu matashin aljani ya fara fitsara ya fara kangara sai a kira shi ifrit qala ifritun min aljinni ifrit ai hatsadibi ta kadari mara jin magana idan tafiya ce tafiya ya zan ya kai a ce ya haɗa hankalin kan shi ya natsu amma lokacin ya ƙara fetsarewa to sai a kira shi mari jam'i marada kamar yadda jam'in waɗancan yake ifrit to jam'in su afarit to in kangara ta kai kangara a nan kuma sai ainihin ya zan ainihin ashaitanu to daga ashaitanu to sai ainihin iblis to ko ya zan shi iblis ɗin ne da kan shi ya bayyana amma dai Allah ya yi ta'abiri da cewa ashaitanu yayin da ainihin shaitan ya ainihin bayyana gare su don kamar ta'awuzi da kake a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim shin ash-shaytanu anan suna ne na jinsi kake roƙon Allah ya tsare ka daga duk wani kangararre duk wani shaytanin aljani koko da iblis kake sai da malamai na tajwidi suka kai suka komo a malaman fassara na ainihin alqur'ani ingantacciyar magana kana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare ka ne daga jinsin su gaba ɗaya shaidanin ne ifritin ne maridin ne iblis din ne kowane iri to anan sai Allah maɗaukakin sarki ce ka ambata yayin da ainihin shaidan ya ƙawata musu mugun aikin su bi an shadda'ahum shine ya karfafe su ala liqa'il muslimina akan cewa su je su karan batta da musulmi lamma khaful khuruj liqitalil muslimina min a'da'ihim bani bakar wa hum qabilatu kinana yayin da su ainihin kafiran makka suka ji tsoron su yaƙi ainihin musulmi domin dama maƙiyansu ne tun daga ƙabila ainihin banu bakar su ne da ainihin ƙabilar banu kinana saboda sun san juna tun a jahiliya an sha kafsawa to a yanzu da aka zo su waɗannan suna kafirai musulmi kuma suna musulmin su a yayin da su kafiran suka yanke shawarar za su yaƙi musulmi sai suka firgita to sai shaidan sai zo ya kawata musu ya zo ya shajja'a su ya ƙarfafi gwiwarsu sai malam ya ce wa kanat karibatun min quraishin su waɗannan kabila ta ainihin banu bakar ko kabilar kinana makwabta ne ga ainihin quraishawa baina hawa baina humul hurubul kafira akwai yaƙe yaƙe mai yawa tsakanin su tun a waɗancan lokuta fa'ata iblisun quraishan to sai shi iblis ya zo wa quraishawa fi surati suraqat ibn malik a ainihin cikin sura ta suraqatu ibn malik al-mudlaj sayyidu tilkan nahiya wanda yake shine shugaba ko jagoran wannan nahiya ta su banu kinana ɗin birijalin min bani mudlaj da ya zo da mazaje mutane daga cikin ainihin kabilan mudlaj daga cikin kabilar shi bari muku misali yadda mai yiwa za ku fi fahimta sakamakon yakin 91-92 da bahaushe da bafulatani ya kafsa da bakatafe a zangon katab sai wani tsoro ya shiga cikin zukatan lalatattun hausawa da fulani duk inda aka tashi bugawa da an ce katafawa tun dai akwai lalataccen bahaushe ko bafulatani a wurin sai razana haka ne ko ba haka ba haka abin yake waɗannan ƙabilu su kinana sun firgita da ƙuraishawa ƙwarai da gaske a jahiliya to yayin da aka zo musulunci ya zan waɗannan ainihin wato ƙuraishawa sai suka kasance sun kasu kashi biyu waɗannan ɓangare sun musulunta waɗannan ɓangare suna nan a kafirci su waɗanda ke kafircin nan da suka fito za su yaƙi waɗancan ‘yan uwansu musulmi ma'ana ‘yan uwansu a ƙabilance amma a addinance fa sun rabu sai iblis sai yayo shiga daga cikin ainihin irin waccan ƙabila ta kinana waɗanda ana shakka su an san cewa mutane ne masu nagarta masu ƙarfi masu jarumtaka sai yayo shiga ta kwamandansu ta shugabansu ya taho da mutane irin nasu kamar a ce yanzu sai ya zama ya taho da katafawa zai zo yaƙi matsoratan hausawa misali kaga za a razana to wannan kuma zai karfafi gwiwar su kuma waɗancan waɗanda suke ƙoƙarin su yaƙi ainihin musulmi kenan tun da cewa ga wani sadauki ya kwaso mutanen da dama ana shakkar su to shine sai ainihin yake bamu labarin cewa sai shi iblis ya rikida a sura surakatu ibnu malikin al-mudlaji shugaban wannan mutane kinana ya taho da mazaje daga cikin kabilar shi wa qala lahum sai yace da su quraishawa la ghaliba lakumul yawma a yau fa babu wanda zai rinjaye ku minan nasu in dai daga cikin mutane ne yau duk mutanen duniya ba wanda ya isa domin wa inni jarun lakum ni dinnan ina tare da ku min kinana kuma na zo da jama'a daga cikin kabilar kinana Allah ya ce falamma tara atil fi'atani yayin da waɗannan ɓangarori guda biyu suka ga juna ƙungiyar kafirai suka hangi ƙungiyar musulmi ƙungiyar musulmi suka hangi ƙungiyar kafirai ay al muslimatu wal kafira ƙungiyar musulmi da kafirai suka hangi junansu wara al mala'ika sai shi wannan iblis da ya rikide ya zama sura suraqat ibn malikin sai ya ga ainihin mala'ika ya ga mala'iku wa kanat yaduhu fi yadil harf bin hisham a lokacin hannun shi yana rike a cikin hannun alharsu dan hisham wani ne daga cikin su mutanen da suke tafiya cikin mutanen makka na kasa ala akibaihi sai ya juya da bayan shi hariban yana mai tserewa wa qala lamma qalu lahu yayin da ainihin larabawa quraishawa suka ce da shi atakhziluna ala hadhihi alhal sai da muka zo wannan hali bakin daga ka yaudaro mu tukuna sannan kuma ka ruga da gudu yaya akai sai ya ce da su inni bari'un minkum ni nayi baran baran da ku ba ni ba ku min jiwarikum ba ni ba ainihin abotaka da ku ba northern alliance babu kaza babu kaza na ga ba za ta yiwu ba inni ara ma la tarawna don ina ganin abubuwan da ba ku iya gani min mala'ika na daga mala'iku inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah an yuhlika ni ina jin tsoron Allah kada Allah ya hallaka ni wallahu shadidul iqab domin Allah mai tsananin uquba ne malam yace min tamami kalamin shaytani sai ya zan wannan magana da yace wallahu shadidul iqab karashin maganar shaitan ce da yace inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah domin Allah mai tsananin uquba ne bastan li uzrihi anan yana kawo musu hamzarin da yasa ya gudu me yasa ya gudu saboda ya san Allah mai tsananin uquba ne aw musta'anif ko kuma ya zan wannan jumla ce magana ce sabuwa min kalamin Allah ta'ala tahdidan li iblisa ta zan firgitarwa ce ga ainihin iblis da Allah yake da iblis yace inni akhafu Allah ni ina jin tsoron Allah sai Allah ya marmaza yace wallahu shadidul iqab domin lallai Allah mai tsananin uquba ne ko ya zan magana gaba ɗayanta ta shi shaidan ce ko kuma farko ce ta shaidan sannan Allah ya cikkashe mishi da cewa lallai Allah da kake da'awa kana jin tsoro yana da tsananin uquba jama'ar musulmi mun fahimci ma'anar aya da kyau ko wannan ainihin wato na nuna mana irin yadda shaidanu kamar yadda Allah yake cewa alamtar anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza baka ga yadda muke tunkudo shaidanu ga kafirai ba suna ingiza su ingizawa sai kaga kafiri yana kazallaha yana zarya yana tsalle ba dan komai ba domin kadai shedan ya ingiza shi akan ya je ya tunzura a rikici da musulmi a ita da hankali a ita da zaune tsaye karshen lokaci kuma sai abu ya zo ya juye akan shi sai kaga kuma ya fi kowa ladabi ya fi kowa komawa ga Allah ya fi kowa nuna tawali'u me yasa domin dama ya san ba shi tare da Allah iya abin da yake gani shine na tattalin mazaje ko makamai ko kuma goyon bayan suwana da suwani yayin da ya zan wannan goyon bayan ya warga jefa kenan sai ido ya rena fata to abin da ya faru ga mutanen makka kenan yanzu iblis ya yi musu halin nashi sai da ya ɗibo su ya kawo su bakin daga tukuna cap sun dogara da shi akan cewa kawai sun samu sadauki zai musu yaƙi sai kawai sai kuma suka ga ya juya shine suka ce za kuma ka kunyata mu a irin wannan hali ya ce ai ina ganin abin da ba ku gani ina ganin mala'iku dan haka sai ya tsere yanzu wannan aya tana tabbatar mana da cewa aljanu suna rikida su zama mutane ko ba su rikida aljanu suna magana ko ba su magana mutane na magana da aljanu ko ba su yi shi yasa malaman kungiya aje ayi karatu gashi nassin qur'ani ne ba fassarar wani ba menene gashi yake cewa wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sai yace ne wa qala dan Allah in ka iya nahau man muqawwilu qala waye yace qala وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم الشيطان فاعل مرفوع بضمة ظاهرة على آخره أعمال مفعول به وقال من مقول قال هو أي الشيطان ينزل الشيطان يما جنا كوبي با الجن يما جنا كوبي با shi yasa sai suna wahalar da ku ne kawai sai a kawo mana dalili ina ake magana da aljani gashi a qur'ani ko ko gantali ka je gabasin da kake cewa ka je wurin Allah ramawa na ka je kaza ka je kaza ga nassin alqur'ani kuma ka karanta suratul jinni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wa qalu fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba wannan ba magana aljanu bace to shi yasa kullum in mutum ya saka son zuciya a ranshi ko bid'a ta shige shi ko kungiyanci ya shige shi shikenan balbala da bala'i ta same shi sai ta batar da mutane gashi dai yanzu shaidani ya rikida ya zan mutum an gan shi an yi magana da shi yanzu fa ba ana magana ya shiga jikin wata ko ya shiga jikin wani ba a ganin shi ai magana da murya shi ba yanzu ana ganin shi ana kuma magana da shi ka je ka karanta hadisin Abu Huraira da ya zo a cikin Kitabul Buyu a cikin Sahihul Bukhari idda Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya naɗa ni ne shugaban kwamitin tara zakar fidda kai a cikin watan azumi sai ya zama in ne ajiya na kulle da kwado sai in zo in bude sai in ga abubuwan da na aje a sto sun ragu na ce lafiya wa yake sata ba a balla kwado ba kofa lafiya lau yace wata ran sai na laɗe kawai sai na ga wani abu ya tinkaro gashi kamar giwa kamar giwa sai can sai na ga ya rikida sai kawai sai na ga ya ɓace can ina tsaye sai na sake gani gashi nan ya taho tsoho haka dattijo ya sake fitowa kawai bai buɗe kofa ba bai komai ba bil sai na ga dattijo da abinci ya rungumo sai na takumi kwalashi na kama barawo na kama barawo lafiya yace ai wallahi ranka dade yunwa ce ma- maraici ne ya ya sun yi mini yawa talauci kaza kaza kaza kaza ka taimake ni ka rufa mini asiri yace to ka tafi bayan ya rufa mishi asiri sun tafi sai ainihin da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ya aba huraira barawan da ka kama jiya ya kuka yi da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah yace da shi yayi kukan yunwa da fatara ya iyali sun mai yawa shine naji tausayin shi na kyale shi sai yace lallai kam zai dawo Abu Hurairah yace tunda Annabi yace zai dawo na tabbatar da cewa zai dawo yace dan haka kashe gari na sake fakon shi na sake dankan shi ya sake kukan cewa talauci yunwa iyali sun mai yawa ya rantse ba zai dawo ba na sake shi annabi ya sake ce min da safe ina farawan naka jiya ya kuka yace yayi kukan talauci wahala iyali na sake shi yace zai dawo abu huraira yace sai na tabbatar zai dawo tunda annabi ya faɗa kana da imani irin wannan yadda in annabi ya faɗa ka san kawai tabbas za ta faru saboda haka abu huraira kawai sai ya fako dare na uku yace sai na sake kama shi a nan ne fa yi rantsuwar duniya na ce a yau kam ƙarya ta ƙare sai na kai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka rufa min asiri ƙasan nan ta da muna samun walwala muna sakewa amma yanzu tun da wannan qur'ani ya sauka duk al'amura suka rikice mana wahalhalu sun yi mana yawa ba ma samun sukuni ka rufan asiri ka ga ga wata aya a littafin ku zan karantar da kai ita ka santa matukar kai ta da daddare kai ta har gari ya waye Allah zai tsare ka da safe kai ta har yammaci ya Allah zai tsare ka sahabbai kuma mutane ne masu gaggawar son alheri yace nan da nan sai na sake shi sai yace mun ai ayatul kursi ce yace na sheko da gudu na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka ko da yake shi makaryaci ma'ana ayatul kursi gaskiya tana maganin shedanu tun daga wayewar gari har zuwa dare tun daga dare har zuwa safiya matukar aka karanta ta amma wanda ya faɗa maka wannan gaskiyar ita maganar gaskiya ce amma shi ɗabi'a shi makaryaci to wannan nassin hadisi yana cikin bukhari yana cikin sahih muslim ka je ka samu sharhin fathul bari kuma ka je ka samu kasusuwan da muka zauna muka karanta wannan hadisi da sharhin shi na fathul bari tun daga kasan na saba'in da hudu ka je kana saurare ɗaya bayan ɗaya har zuwa kasan na tamanin ko saba'in da tara duk mun tattauna mun karanta ka ji abubuwan da al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi akai daga nan ne zaka gane shin maganganun da malaman kungiyoyi suke yi akan ƙaryata harkokin aljanu ko ruqya su ne ne akan ilimi ko ko suna cin duhu ne ko ko bala'in hasada ce duk ya cancance su gaskiyar al'amari shine aljani dai ana iya magana da shi aljani ana iya ainihin mu'amala da shi akan an sani ko ba a sani ba yanzu ta iya yiwa waɗanda ke zaune wurin nan akwai aljani a zaune ya zo da raddul azhar din shi yana sauraron tafsiri to menene kuma ko ka gane aljanin ne sai ne sai ka tashi ka gudu ai tsoro ƙarya ne tsoro ƙarya ne dan in ka shiga rami ya zan da kura a ciki saboda duhun dare baka gani ba ka kwanta kai baccin ka lafiya kalau gari na wayewa in kai ihu ashe ƙarya ne tsoron dan da ne yasa baka ihu ba dan idan ka bai gane maka ba haka yanzu da baka gane a wani da ke kusa da ni ashe da ma aljani ne an tashi darasi sai ya ce maka kai ni ba dama cikin kwarin kubannin nan gidan mu yake ni ba aljani ne ba to sai me kuma shikenan to assalamu alaikum Allah ya ba mu alheri sai me ba wani abu amma kai zai ce a to gaskiya saboda Allah kai ka dan rinka nesa da ni to sai me in ya so ya dika sai ya dikan Allah ba shi iko akan ka kun ga matsala zuwa ake ana koyan al'amarin addini shi yasa al-imam al-bukhari a cikin kitabul ilmi yace Allah madaukakin sarki yace fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani ka nemi sani ka san cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah sai yace kaga ashe ilimi ake fara nema kafin ayi magana duk sanda kuka ga al'umma ta lalace al'umma ta ɓaci duk yadda kuke son ku gyara ta ku je ku nemi ilimin tukuna tashi muka yi ga iyayen mu za su tafi aikin hajji ta ina suke bi a ƙasa suke bi akan jakuna da dawakai su tafi su bi ta Sudan wasu daga can su zauna wasu su mutu haka yayin da aka zo da jirgin sama bamu iya ba shikenan saboda son iyayen mu su hau jirgin sama kawai sai ne jirgin sama ki mu tashe shi sai mun je mun koya an koya mana kaza an koya mana kaza an koya mana kaza duk sanda kasar ku ta lalace da bid'a da shirka in kuna son gyara ta ba wai zuwa za ku yi kawai ku ce kun zo za ku yi wa'azi haka da ƙarfi da yaji ba a'a sai ku je ku yi karatun tukuna bayan kun yi karatun kun tabbatar da yanzu kuna da ƙwararrun malaman da za su iya muku wa'azi su iya karantarwa su iya jawabi to sannan sai a tashi a fara tunanin to ya za a kafa kungiyar ya za a tsara abubuwa sai kaga abubuwa sun tafi akan daidai amma wallahi azim matukar muka fara aiki ba mu nemi ilimin aikin ba wallahi irin wannan dan takifancin zai faru dan zai waye gari mun gama bayyana akan mu masu da'awa ne mu masu wa'azi ne mu malamai ne mu kaza ne mu kaza ne duk matsalar da ta taso kuma sai a tambaye mu ƙarshen ta mu matsalar ba mu santa ba akwai kuma matsalolin da bai kamaci mai da'awa ya zan bai san su ba dan Allah yanzu ya kamata a ce bakanikin mashin bai san flog ba dan Allah in yana da uzurin da zai faɗa bakanikin mashin ne ce shi bakanike ne amma bai san flog ba akwai uzurin da zai faɗa a gamsu akwai abubuwan da mai da'awa babu yadda zai ya ce bai san waɗannan abubuwan to bai zan mai da'awa ba kenan dole ne mai da'awa sai ya san waɗannan abubuwa lazimi mai da'awa ran nan mun fara faɗi dole sai ya san ilimin aqida a ƙarƙashin ilimin aqida tauhidi yake shigowa to matukar ko ka san ilimin aqida to waɗannan matsalolin duk suna ƙarƙashin su ana magana da aljani ko ba a magana da aljani aljani na shiga jikin mutum ko baya shiga aljani yana rikida in yana rikida me dalili me da me yake iya rikida yaya suke suke rikida duk waɗannan abubuwan suna nan shimfiɗaɗɗun darussa ne a cikin aqida to sai aka waye gari mutane ba su san waɗannan abubuwan ba sai suka fara da'awa da suka fara da'awan nan madadin sun yi iya kokarin da za su yi sai su yi wuf su je su ci gaba da karatu a sai kowa ya nadi ya zauna kawai yana jiran a kawo zakka ko zakkafin da kai ya ce ci gaba da malanta daga haka sai barna ta zo tana faruwa duk abin da aka zo aka faɗa in ya auna ba shi a cikin ilimin shi sai ya ce wannan abin babu sai bayan lokaci yana nan Allah ya mai gamdakatar ya samu kasad wani yayi bayani sai kuma ka ji ya dawo yana son tabbatar da abin amma da wayo to wallahi alazim waɗannan matsalolin suna daga matsalolin da suka faru a ƙasar nan waɗanda wallahi malaman ƙungiyoyi sun ba mu kunya akwai malamin mu a Sheikh Ali Nasir al-Faqihi yana kulliyatu da'awa wa usuluddin wani lokaci na ziyarce shi a gidan shi a Madina sai yake cewa abin kunya muka ji labarin wai a Najeriya malaman ahlus sunna suna musu matsalar ruqya sai na ce to ya za a yi hasada ce ta sha kansu saboda suna ganin cewa da kamata yi a ce su za su faɗa sai ya zan kuma wasu suka riga su faɗe waɗanda ba 'yan ƙungiyar ba sai suke ganin to in an bar wannan abu ya zan falala to ya zan wata falala ce a wajen ƙungiya sai mi komin littafi ya ce to ga littafi nan na rubuta ar-ruqyatu shar'iyya min al-kitabi was sunna ya kamata a je a fassara wannan littafi da Hausa a je a yada shi mai yiwa su dawo cikin hayyacin su nace ai sun sun riga sun doka kunnen su ne su yanzu ba wata hujja sun zama ulama bani isra'ila tun da dai sun karyata tun farko to ba abin da za a gaya musu yadda haka Allah ya siffanta wasu kafirai daga cikin mutanen makka yace wa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu ba yadda za a yi su dawo su gaskata abin da suka karyata tun farko shi yasa abin da ake so da kai a matsayinka na malami in aka ce ga matsala ta taso tsaya kai bincike tukuna ya zan ka santa akan ilimi da dalili da basira to yadda in ka tashi kai magana ko kuskure kai sai zan kuskuren ka ya faru ne akan wani dalili amma ba wai kawai daga jin kaza malam ya halatta za a iya kloni a musulunci ko bai halatta ba ma'ana a muntsini jikin mutum dan kif haka a je a kera irin shi ana yin wannan yanzu ya tabbata amerikawa masu bincike scientist sun tabbatar da za su iya yi kai dinnan yanzu a muntsini jikin ka dan kif haka amma sai a je a kera irin ka koda dubu ne yadda kaga bulan siminti a yi ku iri ɗaya magana ku ɗaya tsawon ku ɗaya komai iri ɗaya yadda ka shekara kaza a duniya haka zai shekara yadda kake da abokai waɗannan abokan su ne abokan shi da komai da komai in kai mai rikicin tsiya ne shi ma mai rikicin tsiya in kai mai tawali'u ne shi ma haka clone suke ce da shi da turanci ya halatta ko bai halatta ba in baka sani ba sai ka ce baka sani zaka je kai bincike amma kawai sai ka ce a bai halatta ba ko kuma kace a ya halatta haka zo aka ce malam ina hukuncin suicide bombing mutum ya je ya sanya rigar wuta a jikin shi ya je tsakiyar yahudawa ya bindiga ya fashe ya fasa su ya halatta ko bai halatta ba ha bai halatta ba wanda ya haka kafiri ne ya kashe kanshi to ina sai daga baya kuma to kaji kaji kaji sai kuma ya ce to ya za a ai an riga an faɗa an riga an zartar uwar kungiya national ta hukunta to ina national ba ka da dalili ai ba national jama'a mun gane wannan da kyau saboda haka jama'ar musulmi gaskiyar al'amari al'imamu al-bagawi a cikin littafin shi sharhu sunna shi cewa ma ike ai cewa ma da Allah maɗaukacin sarki ya ba a iya ganin aljanu a cikin surarsu ya ce wannan magana Allah yana yin ta ne akan aglabiya amma akwai inda zai iya yiwa a gansu a cikin surarsu a wani lokacin me yasa sai kawo hadisin annabi cikin sahihu muslim ya kawo da isnadin shi taryan taryan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kama shedanin aljani sahabbai ba su gani ba amma shi ya gan shi ya kama shi ya ainihin ce ai ya kama shi ne da zai daure shi har gari ya waye yara ne yan banga ne a kewaya da shi yace sai tuna addu'a Annabi Sulaiman dan haka sai ya sake shi da wannan dalilin da wasu dalilan al-Imam al-Baghawi a cikin sharh sunna yace asali a surar tasuma yana iya yiwa a gansu amma wannan nadiran ne ka je kai karatu don Allah karka haddasar da fitina in malanta ka ta kare sai a baka jali ka je bakin kasuwa kana sai da abin da za a yi miya da abubuwa yanzu sallah ta kusa sai a samu alherin ka anan malam bakar kuma yace wannan ma nau'in jihadi ne ka ku ba albasa ba tumatir ka je kai kuma ka siyo kana kawa eh wallahi mala ya faɗi nau'i da yazo cikin tafsirin suratul muzammil sai ya kawo ainihin wa akharuna yadribuna fil ardi ko sai ya ce ai mutanen da ke zuwa wani gari su je su kawo abin da babu garin su suna sayarwa albasa ce timatiri ne abubuwa ne kai aka ce kai ma nau'in jihadi ne kaga mai wara na kiyama sai ku shiga aljanna insha Allah tare da Usama bin Laden su sun yi jihadin wuka da wuka takobi da takobi tanka da tanka kai kuma kai jihadin kawo timatiri inda babu shi jihadi jihadi ne ai ko insha Allah kam saboda haka Allah madaukakin sarki ya ainihin wato gargadi Iblis da cewa Allah mai tsananin ukuba ne ko kuma shi shedan ya tabbatar da cewa lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne Allah ya ce iz yaqulul munafiquna إذ يقول المنافقون والذين من والذين في قلوبهم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم Allah madaukakin sarki yace ka sake ba su labari iz yaqulul munafiquna yayin da munafikan da ke cikin musulmi suke cewa musulmi wallazina fi qulubihim maradun su munafikan nan dai da suke da ainihin cutar raunin imani ko kuma rashin imani tare da su mala yace za'afu i'tiqadin suna da raunin aqida suna da aqida su tayi rauni me suke cewa gharra haula'il muslimina dinuhum waɗannan musulmi da ka gansu addinin su ya ruɗe su iz kharaju ma'a qillatihim yayin da suka fito ga su yan kaɗan yuqatiluna al-jam'a al-kathira amma za su yaƙi taron jama'a masu yawa tawahhuman annahum yunsaruna wai su sun rudu akan cewa za a ba su nasara bi sababihi saboda ainihin sababin imanin su da Allah saboda sababin addinin su qala ta'ala fi jawabihim da Allah ya tashi sai yayi wa musulmi yakin maimai akan waɗancan munafikai ma'ana Allah ya karewa munafikai Allah ya karewa mu'minai waccan bakan magana sai ba da amsa yace wa man yatawakkal ala Allah wanda duk ya dogara ga Allah ya fiqu bihi ya amincewa Allah yaglibu zai yi gallaba ai zai yi gallaba zai nasara fa inna allaha azizun domin Allah madaukakin sarki buwayayyen sarki ne ghalibun ala amrihi Allah ya yi rinjaye akan duk wani al'amari nashi ba abin da yake gallabar Allah hakimun fi sun'ihi kuma Allah gwani ne game da aikin shi menene wannan aya take nufi yayin da aka fito in ba ku manta ba tun a baya na sha maimaita cewa fa yaƙi na musulunci tarihin shi ya nuna dama duk sanda aka fito battar kafirai sai ta fi yawa fiye da battar muminai tattalin kafirai sai ya fi yawa fiye da tattalin muminai amma muminai suna da maula suna da mai gida suna da ubangiji amma kafirai ba su da irin wannan ubangiji an fahimci wannan da kyau to yayin da aka fito ga kafirai da ɗimbin yawa ga jibga jibgan makamai musulmi kuma wani ma bai yi karin kumallo ba wani ma ba makami a hannun shi ga su yan kaɗan to munafukai mun ba da labarin dama irin abubuwan da suka fi ta faɗi a baya to yanzu sai suke cewa dan Allah kun ga zafin kai yanzu in ba zafin kan addini ba yaya za a yi saboda rudani kawai kuna yan kaɗan ku je ku tunkaran ma waɗancan masu yawa kwatankwacin abin da ake gaya mana a yanzu da mu da yan uwa yan taliban cewa yaushe kuna yan tsiraru da ku za ku tunkari america za ku tunkari kaza za ku tunkari kaza sai Allah ya ce wa man yatawakkal Allah wanda ya dogara ga Allah to me ake nufi da dogaro ga Allah ana ka fito haka siddan daga na'i sai sanda mutum ya fito da tankan yaƙi ka ce ka dogara ga Allah ba wannan ba ka yo shiri iyakar ƙoƙarinka to sannan sai ka fawwala sauran al'amari ga Allah amma ka fito haka ba tsiɗi ba saɗaɗa ka ce ka dogara ga Allah wannan ba shi kira dogaro ga Allah ‘yan uwanmu ‘yan Taliban da ke yaƙin tabbatar da ainihin tsayuwar gwamnatin musulunci a Afghanistan ba haka suke hannunsu ba komai ba suna da makamai makamai irin na zamani sun mallaki makamai makamai irin na kare dangi training suke yi aina daga cikin dalilin sunan kungiyar shi Usama bin Laden alqaida ina ma'ana alqaida alqaida daba dabar koyan yaki ma'ana alqaida dabar koyan yaki ai ma'ana Usama bin Laden wata daba ya kafa saboda mutum ne wanda yake yana da kuɗi kuɗi kuɗi ba kuɗi irin naira wannan naira ta talakawa ba kuɗi in a dola ake lissafi yana da su makudai ya mallaki makamai ya iya ya mallaki kaza ya iya yana da sojoji yana da 'yan kimiyya da fasaha yana da 'yan kaza sai aka kafa wata daba wannan daba fa ba wai ta training din yan Afghanistan ba har kai da ke tudun wadar Zaria ko sabon gari ko mutiya ko kikaji da Allah ya sa ka samu iko da sai ka je kai ma sai a rijista ka matukar aka tabbatar musulmi ne kai matukar aka tabbatar da cewa in ka iya jihadi za ka je ka kokarin kafa gwamnatin musulunci a ƙasar ku ne sai kawai a jawo ka a zo a koya maka jihadi jihadi irin na zamani training din makamai da komai sai an gama koya maka kakaf ta iya ka ce ai kuma ranka ya dade Usama ai kuma bani da makamai sai a ce a ina kake so ka gansu a garin ku sai ka ce a kwarin ku banni sai a ce ranar kaza ga watan kaza ka je zaka samu ka tafi gida kawai sai dai ka je ka samu makamai to kai kuma tun da garin ku ne ya kasan da zaka boye ko yawa to abin da suke kenan wannan kungiya alqaida to akan wannan dogaran da suka yi suna da waɗannan abubuwan to sai suka dogara ga Allah ba wai haka siddan ne kawai aka tayan ma faɗa ba a mallaki komai ba kamar yadda wasu ke cewa a'a fada ne akan an tashi yin shi amma sai da aka shiri shi yasa kullum ina cewa matasa zafin kan tsiya wallahi ba shine mafita ba tsayawa ake ake nazari yanzu aka ce muna cikin masallacin nan yanzu masallacin nan ya duɗe tashi zani muna kwambe muna canis muna dukan katangar shine mafita natsuwa ya kamata mu yi mu ga yaya aka yi tukuna baka ga Bukhari da Muslim da Ahmad suka ruwaito sahihin hadisi daga sahabi Abdullahi dan Umar samari ne suna tafiya su uku a tsakiyar daji ruwan sama ya taso ga duhu suka rasa inda za su fake sai suka shiga kogon dutse suna shiga sai wani karamin dutse ya sako daga sama kawai sai doda kofar kogon sai suka natsu suka ce to yanzu ba abin da zai fitar da mu daga nan sai dai kowa ya binciki kanshi wani aiki ne mai nagarta ya taɓa tsakanin shi da Allah ya daga hannu ya roki Allah Allah ya fishe mu daga wannan hali na farko ya ce ya Allah ni dai ina da iyaye guda biyu ina kyautata musu ina mutunta su in tafi nemo musu abinci wata ran na tafi na nemo abinci sai na dawo na samu saboda ban dawo da wuri ba sun yi bacci na tsaya da abincin nan a hannu a kansu ‘ya'ya na kuka mata na wayyo bayi kowa na bukata na hana su har sai da asuba ta yi iyayena suka farka suka ci abincin sannan raguwar na ba matana da ‘ya'yana da bayina ya Allah yadda na fifita iyayena na fifita ainihin wato su akan ‘ya'ya da mata Allah ka fishe mu daga halin da muke ci kamar yanzu yadda sallan nan ta zo matarka ce ba wai ka je ka sayo matarka leshi na dubu ashirin ita kuma gwaggo sai a sai wata atamfa ta ɗari bakwai a ce to ga wannan irin taku tsofaffi kai ka yi zalunci tsohuwan ta sa leshin dubu bakwai zai ki ɗauruwa ne zai ɗauru ko ba zai ɗauru ba a siya a kai mata ta ce a yaro ɗan nan ya yi yawa wannan a siyo ɗan na ɗari bakwai ɗin to sannan amma kana da hali ka siyo wa uwarka ta kankare ta more mun fahimci wannan da kyau kana da hali ka samu jibgegiyar mota da zaka siyo uwarka a je a ajiye mata sai dai a ajiye direba kawai ya bude mata kofa to hajiya bismillah in ta kwanta a baya sai a rishi jama'a mun gane wannan da kyau amma uwarka sai a samu wata tsohuwar mota haka bola kaja sai a ce wannan ta tsofaffi ce wai su karasa ka da tsohuwar mota ta kashe uwarka jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu gaskiya biyayyar iyaye wajiba ce kamar yadda bauta ma Allah yake wajibi Allah yake wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana Allah ya riga ya hukunta ya zartar da doka dole a bauta mishi iyaye kuma dole ne a kyautata musu mu san wannan bayan wannan na biyu sai miƙe yace shi kuma yana da ƴa ne wadda ƴar ƴar ƴar baffan shi ce ya jarabtu yana son ya zina da ita juyin duniya take saboda imani ya ratsa zuciyarta kwana da kwanaki wahalar duniya ta yi mata yawa mewa ta rasa kuɗin registration ne ta rasa ɗan pocket money ne za ta sai hand out ne a ana wani kaza ne za ta ta rasa yadda za ta sai ta zo sai ta bada kai bori ya hau shi kuma shi kenan ya ɗibi kuɗi dinare dubu ɗari ya danka mata kwatankwacin yanzu miliyan ɗaya da wani abu haka suke yanzu sai ka ga ya ɗau naira dubu hamsin ya auri yarinya ba zai aure ta ba amma sai ya ɗau naira miliyan ɗaya ba ta don ya zina da ita don haka ya ɗauka ya bata sai da ya durƙusa sai ta ce mishi ka ji tsoron Allah kar ka sake ka buɗe abin da aka rufe ba tare da haƙƙi ba nan da nan ya tashi yana makyarkyata saboda shi kuma akwai sauran imani tare da shi ya watsar da wannan zina ya fasa ya watsar ya bar mata kuɗin ya ce duk ta rike ya ce ya Allah wannan abu in yayi shi ne don Allah Allah ya buɗe musu halin da suke ciki kogo ya ƙara matsawa kaɗan amma dai kofa bata kai su fita ba ya ja baya ya zauna haka duk sanda bala'i ya same mu ya kamata jama'a su gane in bala'i ya faɗo ba fa malamai za a ce malamai ku je ku yi addu'a ba ku yan siyasa ba kuma ku je ku yi addu'a har masu nukan inji har yan express har kowa in aka raba malamai kuɗi a je a samu yan express a ce shugaban express ka raba wa jama'a ka duk ai ta addu'a suwa na kuma duk ai ta addu'a in bala'i ya faɗo na al'umma gaba ɗaya ba mutum da yake addu'a ba yanzu bala'i ne ya faɗo musu to ba mutum ɗaya ne zai rage yana addu'a saura kuma su koma a ce to Allah ya karba Allah ya karba a kowa ya miƙe don haka sai na uku shi kuma ya ce ai ya riƙe amana ne aiki ya ɗibi 'yan kwadago suka yi aka ba kowa haƙƙin shi guda ɗaya ya tafi bai karɓa ba bayan shekaru talauci ya buga shi ya dawo ya ce mai gida na zo a bani dukiyata aka ce tiya biyu ce da rabi na shinkafa ya ce ai bayin nan da ka gani da shanu da dawakai da garken duk dukiyar nan naka ne kiran kai daɗe kakka min izgilanci ni da ke da kwano biyu da rabi na shinkafa kuma a ce in ɗibi wannan maƙudan dukiya ya ce wallahi taka ce ita ce ne ta jalauta maka yace ya kora a bashi ya tafi bai rage komai ba shi ma yace ya Allah wannan amana da na kula da ita ya Allah na yi don kai ne Allah ka bude mana halin da muke ciki sai Allah ya bude musu halin da suke ciki ashe abin da zaka duba a nan biyayyar iyaye ce na farko ya tawassuli da ita ko wallahi azim dole ne sai an kyautata wa iyaye sai an bi iyaye ku kuma iyaye ya kamata ku je ku san me ake kira bin ku tun kafin ku haihu yadda in kika haihu ko in ka haihu ko in kuka haihu sai ku nuna wa ‘ya'yanku yadda Allah ya ce a bi ku. Amma sai kaga dattijo yana gwagwarmaya da ɗan shi akan me wai baya durƙusa mishi akan me wai akan ya bar gemu wai yaushe ba rashin kunyar zamani ba ɗa gemu uba gemu. Ai wannan magana ba kan gado a cikin ta baba ko kaɗan wallahi. Yanzu dan Allah baka da mata kai baban shi? Shi bai da mata a gidan? Kai ka shiga ka kulla uwar shi a ɗaki ka kwanta da ita shi kuma ya shiga ya kulla wata 'yar mutane da ya auro a ɗakin nan baka ce ya rashin kunya ba sai ka aje gemu ya aje gemu. shine rashin kunya wancan inda rashin kunya ne wancan bai fi rashin kunya ba a gida haka ferere ka saka ɗaya ɗakin ka kai kuma ya saka uwar shi a ɗaki kaza kaza kaza kaza jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka gaskiya saboda Allah wallahi azim wajibi ne al'umma su san wannan musamman matasa a zamani yanzu suna matukar wulakanta iyayensu yanzu galibi abin da ake kuka kenan wannan yazo yace dana min kaza wannan yace dana min kaza in aka yi rashin sa'a mai kula da addini ne sai a ce to ka gani ga fa irin addinin naku izala ce ta ce haka salafiya ce ta ce haka riko da addinin kenan to izala dai bata ce haka ba salafiya dai bata ce haka ba addinin Allah dai bai ce haka ba in dan kadan iska ne dan kadan iska ne ba dan salafiya ba ba dan izala in dan kadan iska ne dan kadan iska ne ba dan boko ba ya kamata jama'a su san wannan to kun ga in muka gane wannan da kyau za mu gane ashe me ake nufi da ainihin tawakkali shine ka dogara ga Allah amma akan ka take wani abu jama'a mun gane wannan da kyau don haka kowa ya je ya tattali jama'a za mu zo mu ji inda Allah yake cewa wa iddu lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ka je ka iya harbi ka mallaka kuma ku iya da bakin ku yana daga cikin tattali Allah ya taimake mu to Allah madaukakin sarki yake cewa sai ainihin Allah ya ce wanda ya dogara ga Allah lallai Allah madaukakin sarki buwayayyen sarki ne kuma gwani ne Allah ya ce walau tara iz yatawaffal ladina kafarul malaika na'am ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا العذاب الحريق الله مدوكتين سركيتي ولو ترى يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم دا أتي ذاك قا iz yatawaffa allazina kafaru almalaika yayin da mala'iku suka zo ɗaukar rayukan kafirai malam yace wannan yatawaffa bil ya'i ana karanta shi da ya'un kamar yadda kaji an karanta wa qur'a bit ta'i kuma ana iya karantawa da ta iz tatawaffa ke haka yazo a wata qira'a to da a ce kaga ya da a ce zaka ga ko da a ce kaga sa'ad da mala'iku suka zo ɗaukar rayukan kafirai yadribuna wujuhahum a halin suna bugun fuskarsu fusakunsu wa adibarahum suna bugun ɗuwaiwayansu duburarsu bi maqami amin hadidin da gudumu na ƙarfe suna cewa wa yaquluna lahum suna ce da su zuqu azabal hari ya ku kafirai ku ɗanɗani azabar gobara ai annar wato azabar wuta wa jawabu law menene amsar law nan da Allah ya ce da a ce zaka ga halin da kafirai suka shiga sadda mala'iku suka zo ɗaukar ransu suna marinsu suna kifar da su suna dukan duburarsu ai la ra'aita amran aziman da kaga al'amari mai girma a ce mala'ika ya zo ɗaukar rai kamar yadda hadisi ya zo cikin musnadul imami ahmad da sunan abi dauda da musnadul bazzar daga sahabi albara'u dan azib Allah ya kara mishi yarda sahihin hadisi annabi ya je makabarta lokacin da aka isa sai ya zan ana ainihin kinkin tsawa ba a gama haƙar kabari ba sai annabi ya zauna jama'a suka zauna suka kewaye shi sahabbai suka natsu ka ce an ɗora musu tsuntsaye aka sai manzo Allah ya fara musu wa'azi bayan yi wa'azi mai tsawo akan siffar yadda ake zuwa ɗaukar ran mumini cewa mala'iku ne za su zo a cikin kaya masu haske mala'ikan mutuwa ya riko wani ainihin wato hankici daga gidan aljanna yana ƙanshin turare in ya zo ya zauna daidai kan wannan mumini ya ce ya kai wannan rai yardajje abin yarjewa a wurin Allah ka fito zuwa ga rahama da ainihin wato alherin Allah haka ce sai fito kamar yadda kaga ake titulo ruwa daga bakin gora in haka zo ɗaukar ran kafiri ko munafiki ko fajiri subhanallah aka ce sai ran ya fantsama a cikin jikin haka sai shine zaka ga ya tsalle nan ya tsalle nan a lokacin mala'iku na kifa mai mari ana dukan duburar shi ana cewa akhriju anfusakum ku fito da ran naku ku bamu ka duba ba wai ran ake cewa ya fito ba fito da ran ka bayar a yau za ka ga azabar wulaƙanci ba zai iya fito da ran ya bayar ba sai an shaƙe shi an fizge ran shine sai annabi ya kwatanta cewa kamar bishiya ce wadda ta riga ta dasa sayoyi da jijiyoyi suka kafa a ƙasa aka ce ana so a jijjige ta ba tare da jijiya ko ɗaya ta tsinke ba kaga ko za a yi jijjiga haka za a yi ta jijjigar ran kafiri haka za a yi ta jijjigar ran munafiki kada Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan mugun aiki to shine sai Allah yake cewa da zaka ga haka lallai da kaga abin mamaki zalika bima qaddamat aydikum na'am
zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bizallamin lil abid zalika ta'azibu irin waccan azaba da kake jin labarin ta ya kai mai karatu ko mai saurare bima qaddamat aydikum ane muku ne ya ku kafirai sakamakon irin danyen aikin da hannayenku suka aikata mana yace abbara biha kaga sai Allah yace bima qaddamat aydikum abubuwan da hannayenku suka aikata duna gairiha bai faɗi wata gabar a jika ba li'anna aktharal af'ali tuzawilu biha saboda mafi yawancin ayyuka da hannaye ne ake yi mafi yawancin aiki da hannu ne mutum yake tsogala faɗa ne ɗiban dukiyar jama'a ne kaza ne kaza kaza kaza saboda haka sai ake cewa waɗannan azabobi da kuke ji ayyukan ku ne hannayen ku suka ja muku wa anna Allah shi kuma Allah laysa bi zallamin ai shi ai ai bi zi zulmin Allah ba ma'abocin zalunci bane lil abid ga ainihin bayin shi fa yu'azzibu bi ghairi dhanbin Allah bai taɓa yin azaba ba tare da dalili ba duk inda ka ji azaba to akwai wani laifi da aka yi wa Allah babban malamin tafsiri alƙalin shari'ar musulunci abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi ya ce tilka sunnatullahi madiya wannan ita ce hanyar Allah zartacciya allati la takhtalif wadda take ba ta canzawa بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله مدaukakin sarki yake faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da duk wani mai karanta alqur'ani da sauraren shi akan cewa ina ma da a ce sa'ad da Allah ya zo zai ɗauki sa'ad da Allah ya tunkuɗo mala'iku za su ɗauki ran kafirai ina ma da a ce kaga irin halin da kafirai suke ciki na shan duka a dubarsu da fusakunsu ai da kaga abin mamaki Allah yake zalika ta'azibu ita waccan azaba wadda kafirai suke sha bima qaddamat aydikum ta faru gare ku ne ya ku kafirai sakamakon danyen aikin da hannayenku suka aikata abbara biha duna ghairiha Allah ya amfani da cewa hannayenku bai ambaci wata gaba bale anna aksaral af'ali domin mafi yawancin danyen aikin da mutum yake aikatawa tuzawilu biha da hannu ne ainihin yake aikatawa wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid kuma lalle Allah ba azzalimi bane baya ainihin zalunta bayan shi fa yu'azzibuhum bi ghairi dhanbin Allah bai taba bayan shi azaba ba ba tare da ainihin zunubi ba babban malamin tafsiri al-allamatul qadi abubakar mahmud gumi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace tilka sunnatullahi al-madiya allati la takhtalif wa la tatabaddalu wannan shine tsarin da Allah madaukakin sarki yake bi tabbataccen tsari wanda wannan tsarin babu yadda za a ya sauya ko kuma ya canza wa zalika huwa al-masir al-mahtum li kulli man yushriku billahi wa yakfuru bihi wannan kuma shine ƙarshe shine makoma tabbatacciya ga duk wanda yake hada Allah da wani kuma duk wanda yake kafircewa Allah a nan duniya Allah maɗaukakin sarki ya rayar da shi a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci ranar mutuwa mala'iku su zo suna tuntsira mishi mari suna dukan kwankwason shi a fusgaren shi da ƙarfin tsiya sannan kuma ya je lahira ya tabbata a cikin wutar da babu wanda ya isa ya kwace shi duk dandalin kiyama ashe wannan ke nuna maka babu shakka dole ne a tsaya a fassale wa mutane bayanai dangane da shirka matuƙar ko za a yi bayanai dalla-dalla game da shirka babu shakka sai ainihin an yi magana dangane da tauhidi an yi magana game da muhimmancin tauhidi an yi magana game da ainihin haɗarin rashin tauhidi wannan ya lazimta wa musulmi su ainihin samu ƙwararru gogaggun malamai waɗanda suka san me ake kira tauhidi ba taufidi ba waɗannan littattafai ne ingantattu game da tauhidi da aƙida waɗanne filaye ne waɗanne lokuta ya kamata a siya a gidajen rediyoyi na tarayya da na jihohi da jaridu a yada a cikin video da audio da cds da ko menene babu shakka wallahi sai an yada tauhidi sannan ƙasa za ta dawo cikin hayyacinta domin babu yadda za ka nemi mutanen da ba su san Allah ba ka ce su daina cin hanci ba yadda za a yi mutanen da ba su san Allah ba ka ce su daina shan giya ka ce su daina zina ka ce su daina fasikanci shi ko tauhidi kamar ɗanka ne ba shi da lafiya babu yadda za a yi saboda matsananciyar soyayya ka jiƙa mai sukari ya sha a halin yana ciwon ciki me za ka jiƙa mishi maɗaci kamar ɗanka ne yake fama da gyambo duk yadda ka kai ga san ɗan nan naka sai an tsaya an gwalje gyamban nan an wanke shi da tsamiya da lemun tsami sannan yaron nan ya sami yin bacci a wannan daren kuma iyayen shi ku zauna lafiya duk sanda aka zo za a yi magana tauhidi duk wani tsohon arni duk wani bama guje duk wani mai tsatsa a zuci duk wani wanda yake kyankyasar yan bid'a ko diddigar kayar bid'a babu shakka sai ya ji jiki wallahi aikin aiki ne duk mutanen da suka ce za su yi da'awar sunna wallahi ba karamin aiki suka dauko ba dole sai sun santa awwal al'amri kamar yadda muka faɗi bayan sun santa sai sun ainihin tabbaka ta su ga kansu sa'annan su tashi su kiraye ainihin jama'a zuwa gare ta kirayar jama'a zuwa gare ta din nan waɗannan abubuwan baki ɗaya da muka lissafo sai imamu shafi ya tattara su ya fitar da su a ƙarƙashin wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da zamani ko da lokacin sallar la'asar ko lokacin da kai kanka ka samu kanka na rayuwa Allah yake nuna maka wannan lokacin yana da matukar muhimmanci Allah yake lallai mutum ya yi asara ya shiga uku ya lalace sai dai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari suka yi wasiya da kyawawan ayyuka da imani sannan suka yi wasiya da bin gaskiya da haƙuri imam shafi ya ce matsaloli hudu waɗanda suka wajaba ga dukkan musulmi ya san su matsala ta farko dole ne mutum ya nemi ilimi matsala ta biyu dole ya aiki da shi matsala ta uku dole ne ya kirayi mutane zuwa ga aiki da ilimi da kuma neman ilimi matsala ta hudu shine haƙuri akan neman ilimi haƙuri akan aiki da ilimi haƙuri akan kirayar mutane zuwa ga ilimi da aiki da shi waɗannan guda uku na farko duk baki ɗaya ba za su yi ba sai an saka musu wancan guda ɗaya na ƙarshe sa'ad da duk ka tafi neman ilimi za ka fuskanci matsalar rayuwa kunci daga malamai kuncin mazauni kunci daga 'yan uwanka ɗalibai kunci daga 'yan iskan gari ba irin kuncin da za ka fuskanta ba sai ka yi haƙuri wasbir wa ma sabruka illa billah ka yi haƙuri domin saboda Allah kake haƙuri sannan sa'ad da ka fara neman ilimi sai ka yi haƙuri afwan sanda ka zo duk za ka yi aiki da ilimi sai ka yi haƙuri sanda ka zo za ka yi da'awa kowanne daga cikinsu matakin da ke biye da ɗan uwan shi ya fi shi wahala neman ilimi yana da wahala kamar yadda annabi Musa yake laqad laqina min safarina hadha nasaba haƙiƙa mun fuskanci wahala game da tafiyar nan tamu ta ƙaro ilimi amma daga ran da ka tashi kace zaka yi aiki da ilimi ran nan kuma zaka fuskanci matsalar da baka taba fuskanta ba a rayuwarka waɗannan matsalar tana da sauki akan ran da kuma duk kace zaka kiraye mutane kana cewa mutane jama'a ku tashi ku nemi ilimi wani in ya tashi sai maka muguwar fassara ya ce ka ce duk duniya an ba a yi karatu wurinka ba ba a yi ilimi ba ka ce duk duniya an ba a yi karatu irin naka ba ba a yi ilimi ba tun daga nan zaka fara samun gwagwarmaya to sai ka saka haƙuri a neman ilimi sai ka saka ainihin haƙuri a aiki da ilimi sai ka saka haƙuri a wajen kirayar mutane zuwa ga aiki da ilimi dan haka malamin yace akhilan tanala al-ilma illa bi sittatin sa umbika an majmu'iha bi bayani yace dan uwana saurara da kyau ka ji faufau kai da ka samu ilimi sai ka hada abubuwa shida yace ka natsu da kyau zan bayyana maka su dalla dalla sai yace me zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irshadu ustazi wa tulu zamani yace zaka'un sai kana da basira in Allah ya maka wata tubu sharar kwakwalwa baka ba karatu sai dai kaga classmate ɗinka suna zama ministoci suna zama manyan malamai kai kuma kana nan jiya yau zaka'un wa hirsun sai ya zan kana da kwaɗayi shi yasa dan kana da kwaɗayi akan ainihin aiki ko kuma akan ya je karanta science bashi kaka tirsasa shi sai ya gaje ka ya je ya karanta kaza ya bashi inda Allah ya mai baiwa din nan hirs sai da kwaɗayi sai ya ce zaka'un wa hirsun wastibarun sai ka yi juriya ba ma haƙuri ba juriya istibar wa bulgatun sai kana da kuɗi in babanka talaka ne kai da zuwa wata makarantar har abada sai dai ka ji ana zuwa kai da karanta wani littafin har abada sai dai ka ji ana karantawa dan haka sai kana da kuɗi wa bulghatun wa irshadu ustazi sai ka samu kwararren malami gogaggen malami ba dan a caba ba balle zan dan ta kife gogaggen malami sannan sai ya ce me wa tulu zamani sai ka yi tsawon zamani sai malamin ka yayi tsawon zamani ka fara neman ilimi ka mutu ba ilimi ka fara neman ilimi babban malami ya mutu shikenan kai kam ka riga ka shiga uku ashe in kuka dubi waɗannan abubuwan da kyau da'awa ta sunna a yau wallahi har yanzu mafi yawancin masu cewa suna da'awar sunna wallahi alazimi basu ba ta haƙƙin ta yadda ya kamata ba duk abin zaka ga iddi'ai ne kawai ake duk ana da'awa ne kawai shela ake da baki amma tsantsar a tashi a gina wa sunna wata cibiya da za a karantar da malaman sunna yanzu abin da zaka ce mutanen da ke cewa su kansu ahlus sunna ne malaman da suka waye gari suke karantar da su sunna a yanzu ganin su kawai suka yi to yanzu da zaka tambaye su wanne shiri kuke akan nan da shekara ashirin mai zuwa sunna tana da malaman da za su tashi su karantar da ita babu wani shiri da ake ba wani plan kowa ya share gindin shi ya zauna je ka je ka yi karatu in an ji ka iya sunna a zo ka karantar sardauna ahmadu bello haka ya da ya kafa abu teaching hospital a ƙarƙashin me a ƙarƙashin jami'ar shi haka ne ko ba haka ba idan aka kyankyaso likita daga can barau dukko ne ko barau wane ne ina zai tafi sai tafi asibitin sardauna haka ne ko ba haka ba ma'ana yaushe za ku ce ga manyan masallatai kun yi ina makarantar tattalin limamai na sunna dole ne a yi wannan tunanin ba ku ganin bature ku dubi zariyan nan ta ishe ku misali duk wata makaranta babu wadda ba ta a zaria akwai government commercial college akwai women teachers college akwai basawa teachers college akwai UPE duk akwai wane ne technical so ba ina ne wacce irin makaranta ce babu ta fannin karatun bature babu wadda babu ishara akan me daga cikin su za a samu ma'aikatan ofisoshi daga cikin su za a samu ma'aikatan banki daga cikin su za a samu malaman makaranta daga cikin su za a samu principal kaza daga ciki za a samu governor kaza daga ciki za a samu malamin kimiyya za a samu lauya za a samu kaza za a samu kaza sakamakon haka sai ka ga rayuwar boko tana tafiya yadda ya kamata amma rayuwar addini sai ga ta samu na ƙasa yanzu ba wata makaranta da za ga an ware a ce wannan makaranta tsabar karatun qur'ani haddar qur'ani tafsirin alqur'ani ulumul qur'ani rubutu duk abin da ya shafi qur'ani kawai a ce this is a school for quranic studies wannan makaranta ce qur'ani zalla ake koyo sannan a zo a ce this is an institute for hadith wannan cibiyar koyon hadisi ce wannan cibiyar koyon harshen larabci babu wannan dan menene ba za ta samu limamai na hawa minbari suna faduwa ba kuwa limami ya hawa minbari bai iya hudu ba ba ba larabci ya rikici shi da yara yan sakandare ya karanto hadisi yara su ce tatsuniya ce ai bala'i me yasa saboda ba ai idadul a'imma ba saboda haka da'awa zuwa ga sunna jama'a tana fa buƙatar a tashi ai wani namijin kokari ba irin yadda ake zaune dinnan yanzu ba yanzu mun bar kawai yanzu wasu suna can sun shiga haya islamic wasu sun shiga nan ABU suna Arabic wasu sun tafi BUK wasu sun tafi Madina wasu sun tafi Makka sai mutum ya je yayo karatun tukuna ya dawo sai a ce zo ka karantar da mu me yiwa manufar shi daban da taku sai ku zo ku nada shi ya zama malamin ku sai ta rushe muku abin da kuke so sai a ta rikici bayan lokaci sai a ce an kore shi sai kungiyar ta bindiga sai ta dare amma tun farko ya zama ku za ku kyankyashi abin ku in kuka kyankyashe shi sai ku ce to ga inda zaka karantar mana a'a to saboda san banza wannan tunanin malam Bakar Guma kadai na san yake da irin shi a lokacin sai ya samu yaro mai hazaka sai ya ce zona jama'atu nasarar islam za a rubuta mishi kuɗi tun duniya na kwance 1970 kaza 1980 kaza sai ce za a rinka rubuta maka duk wata za a rinka baka naira 120 naira 120 kamar yanzu ne a ce za a baka naira 1012 ko 120 sai a ce a baka ka rinka cefa ne ka rinka kaza kai zo za a tura ka Ghana kai zo za a tura ka Makka kai zo za a tura ka Madina yana dawowa sai malam ya ce to shikenan ka gama karatu eh to ku je a nada shi shine liman auri kaza abin da ya kamata a yi kenan shi yasa ina gaya muku wannan aikin da muka ɓaro cewa za mu tabbatar da sunna wallahi abin sai an zauna an yi mitin an tsara yaya abubuwan nan za su kasance amma in ba haka ba wallahi za mu gama ɓaɓɓaki bayan shekaru sai ku ga waɗanda za su biyo baya duk abin da za mu faɗa kuma suna danganta kansu gare mu amma suna rushewa saboda ba a yi musu necessary plans ba a tsara musu abubuwan da yadda za su abin nan ba Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu Allah yake kada abi ali fir'auna كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب الله مدوكاكين سركي yace irin waccan muguwar ɗabi'a ta kafirce wa Allah كدأب آل فرعون kamar dai muguwar al'adar jama'ar fir'auna wato duk da fir'auna din kenan dan a larabcin aka ce alu fulanin ana nufin hadda shi kamar in kana karatun daga cikin nau'ukan salatin annabi zaka ji Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahima ma'ana Allah kai dadin tsira ga annabi da mutan gidan shi kamar yadda kai dadin tsira ga mutanen gidan annabi Ibrahim ai hadda shi Ibrahim din da kanshi idan ka ce ainihin alu fulanin kana nufin hadda shi wani din kamar dai muguwar al'adar fir'auna da mutanen shi والذين من قبلهم da kafiran da suka zo kafin fir'auna da jama'a shi kafaru bi ayatin lahi sai suka kafirce wa ayoyin Allah fa akhadhahum Allah bil iqabi Allah madaukakin sarki ya kama su da uquba bi zunubihim sakamakon zunubansu malam yace jumlatu kafaru wa ma ba'daha mufassiratu lima qablaha jumlan nan tun daga inda Allah yace kafaru bi ayatin lahi fa akhadhahum har zuwa karshen abin da zai zo bayanta to yana fassara abubuwan da ainihin suka zo ne gaba daya duk duk bayanan da za su zo bayanta to fassara ne nata ma'ana wallazina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunubansu inna Allaha ba dan komai ba saboda shi Allah qawiyyun ala ma yuridu duk Allah duk abin da Allah yake nufi ya aikata to Allah na da karfi akan aikata wannan abu kaga bambancin kai halitta da Allah kenan akwai abubuwa da dama kana nufin ka aikata su baka da karfin yin su yanzu kana son kai gidan bene mai hawa goma mewa kana da kuɗin yi ne amma kana da ƙarfin yi da jikinka baka da ƙarfin yi Allah duk abin da yake nufin yayi yana da ƙarfin ya aikata wannan abu shadidul iqabi kuma Allah mai tsananin uquba ne zalika na'am ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم
Allah maɗaukakin sarki ya ce zalika ai ta'azibul kafara wannan irin ɗanɗana azaba da Allah yake wa kafirai ba dan komai ba bi anna Allah saboda cewa shi Allah lam yakun mughayyiran ni'ima Allah baya canza wa mutane wata ni'ima da ya saka su a ciki an'amaha ala qaumin wata ni'ima da Allah ya wa mutane haka siddan Allah baya ɗauke wannan ni'ima mubaddilan laha bin ni'ima Allah ba zai canza wannan ni'ima da ni'ima ba ba zai kawo musu azaba ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in su suka canza irin halin da suka samu kansu a ciki da farko wanda shi ya ja Allah ya musu ni'ima din to in suka canza daga hali na gari zuwa halin banza shi ma Allah sai ya canza daga ni'ima kyakkyawan alheri zuwa ga ni'ima zuwa ga azaba ma'ana duk inda kaga wani bala'i ya sauka haka siddan Allah ba azalimi bane ba zai saukar da shi ba sai ya zama cikin mutanen nan ko kuma su baki daya sun canza ne da wani mugun hali yubaddilu ni'matahu kufran har sai in su jama'a sun canza ni'imar da Allah ya musu sun kangare mishi ka tabdili kuffari makkata it'amihim min ju'in wa ta'minihim min khawfin wa ba'sin nabi sallallahu alaihi wa sallama ilaihim bil kufri kamar yadda ainihin kafiran makka Allah ya saka su a cikin ainihin wato yunwa a farkon al'amari sai Allah ya zo ya ciyar da su a da suna cikin tsoro sai Allah ya saka su cikin aminci wannan irin alheri da Allah ya musu ya haɗa da aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare su da suka tashi sai suka canza ta hanyar kafircewa Allah wa saddi an sabilillahi kuma suka rinka toshe mutane game da bin hanyoyin Allah har kwamiti aka naɗa na da'awa fa a maka da'awa alkufriya da'awa ta kafirci duk wani bako da aka ga zai shigo garin maka gabas da yamma kudu da arewa ko ta wace kofa sai a tare shi a ce to in ka shiga kai hankali akwai wani saurayi yana nan ba abin da yake sai zagin Allah alloli yake zagi ya raba ƴaƴa da kaza ya yi kaza da kaza da kaza aikin da ake kenan kawai toshe mutane daga hanyoyin Allah in aka zo aikin hajji annabi sai ya fito yana wa'azi yana cewa ya ku jama'a da kuka zo aikin hajji ziyarar ɗakin Allah cikin ku ko akwai mai son alheri ya bi ni sai suna bin shi a baya suna cewa dan mu ne fa mu mun kafirce ku baki ku ɗauka ku je ku kai wa garin ku jaraba to ku yi a hankali abin da mutanen maka suka canza wa Allah kenan yayin da da suke cikin yunwa Allah ya ciyar da su da suke cikin tsoro Allah ya saka su cikin aminci Allah ya musu baiwar da bai taɓa wata al'umma ba shine ya aiko musu da manzon da ya fi kowa amma da suka tashi sai suka kangare wa Allah suka yi kafirci suka hana mutane su bi hanyar Allah wa qitalil mu'minin suka rinka yakar mu'minai haka Allah madaukakin sarki shi ma sai ya canza musu waccan wancan amincin nasu Allah ya canza musu waccan ni'imar tasu da me Allah ya canza musu da ainihin azaba da wahala aiko da annabi kuma da suka kafirce sai Allah ya ɗauki annabin cancak daga garin sai koma da shi wani garin wanda wannan shi ya ja wani saɓani mai girma a cikin fiƙihu shine wai tsakanin makka da madina wacce ce tafi daraja ya baka taɓa jin wannan a fiƙihu ba duk abin da ya ja bala'in can na mutanen makka inda ba su kuntatawa annabi ya hijira ya bar makka ba za a zo ana saɓani amma da ya bar garin malaman hadisi mafi yawancin malaman hadisi irin su imam bukhari su muslim da manyan malaman hadisi suka ce madina ai tafi daraja mukarana aka yi ta yi su manyan malamai su suyuti wane ya ce kaza wane ya ce kaza su ibnu hajar a cikin fatul bari duk suka kawo amma manyan malamai suka ce gaskiyar lamari madina ta fi makka daraja me yasa suka ce saboda duk ƙwaryar makka babu inda aka taɓa nuna cewa akwai wani ɓangare na aljanna amma madina manzon allah ya ce ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna sallallahu alaihi wasallam yace tsakanin gidana da mimbarina dausayin aljanna ce fadama aljanna kubannin aljanna aka kawo aka aje a gurin sai ce wa mimbari ala haudi yace mimbarina kuma yana kan ainihin tafkina na aljanna ma'ana yanzu a cikin garin aljanna akwai wani yankin guri kenan wanda a cikin garin madina akwai wani yanki kenan wanda yake aljanna ce aka kawo aka aje sai aka ce duk maka babu wannan kuma manzo Allah ya ce makwancin tsimangiya guda ɗaya na aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta don haka sai malaman hadisi suka ce madina ta fi duk menene ya ja wannan saboda manzo Allah ya hijira ya koma madina kaga duk ba mutanen maka suka ja ba shi yasa aka ce duk sanda al'amari ya taso ku natsu in alheri ne ku bi in ba alheri bane ku kauce Allah zai magane shi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah ya ce wa anna Allah sami'un kuma lallai Allah mai ji ne duk abubuwan da muke aikatawa duk abubuwan da kuke aikatawa duk abubuwan da ke faruwa Allah na jin waɗannan abubuwa alimin kuma Allah maɗaukakin sarki masani ne na'am Allah ya ce
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين
Allah ya ce ka da'bi ali fir'auna kamar mugunyar ɗabi'ar fir'auna da jama'a shi kai fir'auna ya shiga uku ya lalace jama'a duk inda za a yi mugun misali da fir'auna ake yi nan wasu kafirai ne suka kafirce wa Allah mutanen makka da makamantansu amma da Allah ya tashi mugun misali da su sai ce kamar dai ɗabi'ar fir'auna da mutanen shi kun ga ɗabi'a ta lalace jama'a wallazina min qablihim da kafiran da suka zo kafin fir'auna da shi da jama'ar su kazzabu bi ayati rabbihim suka karyata suka karyata ayoyin ubangijinsu fa ahlaknahum Allah yake sai muka hallaka su bi zunubihim sakamakon ainihin zunuban su wa aghraqna ala fir'auna shi kanshi fir'auna da shi da jama'ar shi sai muka ainihin hallaka su qaumahu ma'ahu shi da jama'ar shi sai muka hallaka su ma'ana dan kaka ji an ce fa ahlaknahum sai muka hallaka su su al'ummar da ke kafin fir'auna ka dauka cewa shi fir'auna fa sai Allah yake haka shi kanshi fir'auna sai muka dilmiyar da shi a cikin ainihin ruwa shi da jama'ar shi wa kullum min al'umam al-mukazziba dukkan al'ummar da suka karyata manzannin su kanu zalimina li anfusihim sun kasance azzalimai ne da suka zalunci kawunan su bil kufri suka kafirce wa Allah wa li anbiya'ihim bit takzibi kuma suka wulakantar da annabawan su suka karyata su ya jama'ar musulmi karya mafi girma ita ce karyar da aka karyata bawan Allah shi yasa wannan abu yayi wa Allah zafi karanta Qur'ani kaji inda Allah yake cewa ainihin wato kazzabu kazzabu kazzabu rusuli suka karyata manzannina annabi nuhu alaihi salatu wassalam hadisi yazo sahihi cikin sahihul bukhari manzo Allah yace ranar alkiyama Allah zai kira al'umma annabi nuhu yace me yasa kuka kafirci ce ma ja ana min bashirin wala nazir mutun da muke bamu taba jin wani mai wa'azi ba ya Allah abin da ya kai mu kafirci kenan ba wani dalili da ya wuce wannan a ce ina nuhu kai me zaka ce ba aiko ka gare su bai ce ka aiko ni baka isar da sako bai ce na aiko da sako sai su dubi tsabar idan annabi nuhu a gaban Allah su ce ƙarya yake yi wannan ƙarya ta fi kowace zafi fa saboda ma'ana kafiran nan sun yi ƙarya a duniya kuma sun yi ƙarya a lahira idda bahaushe duk wautar bahaushe duk wautar bahaushe amma lahira gidan gaskiya yake kiranta wai ba a ƙarya a lahira amma al'umma annabi nuhu a gaban Allah za su dubi tsabar idan annabi nuhu su ce ƙarya ike mu sam ma ja ana min bashirin wala nazir ba ma nuhu ba mu ba mu taɓa jin ma wani mai wa'azi ko mai gargaɗi ba to yanzu annabi nuhu kai an ƙaryata ka ko kana da lauya ya za a yi saboda kiyama wuri ne ba na kama karya ba so ake in za a kai ka wuta ka tabbatar da cewa laifin ka ya kai ka dan haka sai an gama kure ka tsaf sannan sai a ce ai wuta da kai to kai nuhu sun ce karya kake ya zaka ya zaka kare kanka waye zai kare ka sai ce ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah jama'a kun ji mu ma mun samu karama fa annabin Allah annabi nuhu ya san da mu har ma mun isa min shaida oh mun gode Allah amma wallahi sai mun bi sunna wallahi in baka bi sunna ba baka cikin ummatu muhammadin da nuhu zai faɗi ce ummatu muhammadin sai a ce al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku iya ba da shaida akan nuhu ya isar da sako insha Allah sai mu ce i me yasa sai mu ce annabi ya ba mu labari inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabu azabun alim lalle mun aiko nuhu zuwa ga al'umma shi kai marmaza ka gargade su tun kafin afa azaba ta zo musu to ku al'umma wa ya karantar da ku wannan jawabi sai mu ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kai annabi wa zai shaida ka sai Allah ya ce ni zan yi shaida abuna da kaina wa kafa billahi shahida Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan ne Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida Allah yake magana da mu wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake haka muka sanya ku ku al'umma ce mutanen kirki masu adalci don ku shaida annabawa da al'ummar da za su zo waɗanda suka zo kafin ku ko kuma manzon Allah ya shaida ku saboda haka gaskiyar al'amari annabawa sun sha wahala a hannun ainihin kafirai domin annabi zai zo ya magana dubi annabi salihu da ya wa'azi ya wa'azi sai aka ce mishi kazzabun ashir makaryaci kuma dan iska Allah ya ce sai alamuna gadan manil kazzabul ashir Allah ya kai mu gobe za a san wane ne dan iska waye makaryaci ku duba kalma ai ko malami kuma malami gama gari local aka ce mishi makaryaci dan iska ai an kai matuƙa wajen cin zarafin shi balle a dubi annabin Allah annabi salih sai da suka ce in kai annabi ne ka nuna mana aya sai zo da taguwa sai suka ce kazzabun ashir kaji makaryaci dan iska mu za a nuna wa sihiri mu za a yi warfa ido shine Allah ya ji zafi ya musu wannan raddin yace Allah ya kai mu gobe a ga makaryaci a ga dan iska cikin ku da salihu to haka annabawan nan an karyata su sun sha wahala sun sha gwagwarmaya waɗannan labaran da Allah yake bayarwa so da dama zaka ji Malam Bakar Gumi da yake yana tafsiri ne ainihin wato muta'alif yana tafsiri ne yana hada wannan aya da wannan sai ka ji ya ce ai waɗannan haƙuri ne Allah yake ba annabi haƙuri kuma ake ba duk wani mai wa'azi saboda me saboda irin wannan wulakancin duk da aka yi wa annabawa shi ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗancan annabawan da aka yi musu kashe kansu suka yi haukacewa suka yi me suka yi haƙuri suka yi to kai ma kai haƙuri ina fata an gane haka kai mai wa'azi ka faɗa a ce ƙarya ne ka yi jawabi a ce sakarai mahaukaci wawa ba wata kalma ta wulaƙanci da ba a gaya wani annabi ba to duk abin da za a gaya maka yanzu maimai ne fa dubi ran nan bayanin da muka yi mutanen makka fa da suka rasa jawabin da za su wannan kafiri aka ce to kai ana ganin da kamar kai ne mutumin da ka iya rashin kunya ka iya tsiwa ka je ka fuskanci Muhammadu ka ci zarafin shi yana zuwa da ya ji karatun Qur'ani sai dawo jikin shi ya la'asar yana dawowa sai kuma aka ganshi laɓau laɓau sai aka ce anya kwa mutumin nan ya zo da jawabi mai kyau kai yaya ice kai anya al'amarin nan na Muhammadu kuwa ina ga ya kamata mu saurara aka ce a'a ka dai wani tunani kai wani jawabi dai an kusa aikin hajji mu san kalma ɗaya da zamu faɗa yayi nazari yayi nazari ya kaddara ya rasa abin da zai ce shine ƙarshe fitar da jawabi ya ce in haza illa qaulul bashar to ba dai wani abu bane kun zai san abin bai kama da bokanci ba dan ba bokan da ban je wurin shi ba ba waka bane kun san ni mawaki ne ba duba bane kaza kaza ice ina ganin dai a dai ce wannan magana dai mutum ce kawai dai mutum ne yake tsarawa Allah ya ji zafin wannan taurin kai da ya kaga gaskiya kuma ka kangare mata yace fa uslihi saqar wallahi sai na saka shi wutar sakara ya ga gaskiya ya ki Allah ya kiyaye babban malamin tafsiri al'allamatul qadi abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi ya ce wa fi ma ya ati darsun an nizamil islami wane mutum ai da malam nan shi zai ɗibe mu mai afghanistan insha Allah ku ji abin da ya ce ya ce fa bayanan nan fa masu zuwa fa darussa ne za a yi mana na musamman fa game da tsarin da musulunci ya kawo wajen yin yaƙi was silmi da kuma sulhu wal jihadi da jihadi wal infaqi fi sabilillah da ciyarwa wajen tada addinin Allah wa fil uhudi wal mawasiq haka kuma bayanan nan darussa ne za su zo game da alƙaura da yarjejeniya tsakanin musulmi da kafirai wa alaqatid dami da kuma hukunce hukuncen zub da jini in an yi kisa yaya za a yi yaya in an kashe musulmi cikin kafirai yaya in kafiran amana sun kashe musulmi ya in musulmi ya kashe kafirin amana duk waɗannan bayanai za su zo wal jinsi da bayanai dangane da ainihin yadda jinsin mutane yake wal ardi da kuma bayanai dangane da ƙasa yaya hukunce hukuncen ƙasar yaƙi yaya hukunce hukuncen ƙasar musulunci in an kafa gwamnatin musulunci ina ne da ina ya halatta kafirai su shiga ina ne da ina bai halatta kafirai su shiga ba dan in an kafa gwamnatin musulunci ba ko ina za a bar kafirai suna irin wannan arbabiyar tafiya ba kawai kafira ta je ta sa wani jins wani wando wani mini jins wani mini skirt ta zo tana ratsa ainihin cikin mata da ƴaƴan musulmi wai za ta je tallar robobi duk tarbiyyar da kuka gina wa ƴaƴanku sai ta lalata nursery schools da primary duk gashi nan kun bari arna ne ke karantar da ƴaƴanku da dangalallan su kyat yaro ya bar uwar shi a gida ta sa hijabi ta sa niqabi ta rufe jiki kirif ya je ya ga wata da aka ɗauke shi aka kai ta gaban shi ita sunanta mrs ita sunanta teacher ita sunanta anti ita sunanta wace ce an kai ta an kai shi gabanta an ce ita za ta karantar da shi sai ganta da dangalallan su kyat sai ya ɗauka wannan mata ta fi uwar shi wayewar kai tunda ita har aka ɗauke shi aka kai shi ta koya mai wani abu aka raba shi da uwar shi can da ke da hijabi to sai ya ce wacce mai dangalallan ta fi falala ta fi karama dan ita tarbiyya ba da baki ake ba galibinta a aikace ne dubi da kyau duk malamin da zai zo wa'azi zai zo lacca zai zo jawabi zai zo kullun yana sa hular shi ya karkato ta in aka shekara ana haka sai kaga duk ɗaliban ajin kowa ya karkata hular shi saboda ɗalibai suna ta'asirantuwa da ɗabi'un malami na gari ne ko na banza ya kamata ka gane wannan na iya tuna muna primary school muna da wani teacher gurgu ne to tafiya tashi tana da ban sha'awa gurgu ne amma ka san akwai gurgun dan yana tafiya sai ta zama style haka kawai wallahi sai wani yaro kawai yana koyan shi shi kawai haka yake tafiya kuma lafiyar shi kalau amma shi kawai haka yake tafiya da an taba sai ce shine teacher gurgu ka gani to Allah ya taimake mu to shine malam yace wa alaqatil aqida da alaƙoƙi na dangane da al'amuran aqida duk wannan sura za ta yi bayani wa bayanu annal jihadi annal jihada faridatun da kuma bayani akan cewa shi fa jihadi farilla ne yajibu an yasta'idda al muslimuna yajibu an yasta'idda lahal muslimuna jihadi farilla ce wadda wajibi ne musulmi su kintsa bi kadri taqa da gwargwadon ikon su wa yatrukul baqiya lillahi sauran abin da kuma ba su iya ba sai su bari ga Allah jama'a kun ji dan haka an bindiga zaka iya sayan mai tashi shi da kaje ka siya da ba za ka iya sayan mai tashi ashirin ba to ka bari wannan Allah ya cika maka amma dai kakka zauna za ka iya sayan mai shi da ɗin ka je ka sai ko kara ka ce saboda babanka shine sarkin fulanin ƙauyen ku a'a wallahi ka kaɗe yanzu ba a yaƙi da sanda ba sharo za a je ba sallah ta kusa shi yasa lallai wajibi ne musulmi su shiri gwargwadon iyawarsu wa anna silma huwa al kuma mu musulmi asali a wurin mu shine zama lafiya sulhu wal qa'ida kuma zama lafiya shine asalin qa'ida wa ammal harbu yaki fa ba ɗabi'an mu bace fa halatun a wani hali ne dake afko mana jama'a kuna fahimta karatun nan da kyau ko ku hada da karatun bare da muka yi a gurin nan mu musulmi ba ma tsogala amma in aka tsogale mu to muna da tashin hankali kuma amma ku dai jubi bayanin nan da malam yake yace asali mu zaman lafiya shine asalin addinin mu shine ka'idar da muke zaune akai amma yaƙi fa wani hali ne wanda yake afko mana ba dan komai muke yin shi ba malam yace li daf'il batil dan mutum kuɗa barna wa isbatil haqqi da kuma tabbatar da gaskiya ka je ka samu kasusuwan tafsiri na bara tun daga na arba'in da biyu har zuwa na hamsin duk waɗannan bayanai sai da muka tattauna su ɗaya bayan ɗaya a inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kafirai ba su gushewa kullun suna cikin yakin ku yaki ne za su yi muku yaki ne na technology na kimiyya da fasaha ne yakin kare dangi ne za su yi muku yaki ne na tunani duk da yadda Allah da ya ce ba fa za su haƙura ba fa suna nan suna yaƙar ku 24 hours kafirai na sanin email address ɗinka suna sanin lamba akwatinka na kwamfuta ko na wane ne gari na wayewa kana buɗe kwamfuta sai dai kana buɗe wannan akwati sai dai ka game sai ka ga an aiko da sako na kiristoci ana da'awarka ana kiranka zuwa ga addinin christianity sai dai ka share in ka share ka zubar gobe ma gari na wayewa tun da sun riga suna da adireshin kana sake kunna ka buɗe sai ka sake ganin ga sakon kiristanci nan sun aiko su abin da suke so ba wai lalle kai printing ka yada ba matukar ka karanta shikenan bukatar su ta biya dan ka'idar da'awa ita ce duk abin da kake so ya shiga zuciyar mutane ka yi kokari ka wurga musu ya shiga kunnensu ko ka yi kokari idan su ya gani su karanta to shikenan ya so daga nan ma su siyaga ko su kona shi yasa zaka gani so da dama in suna da wata manufa da suke so ta yaɗu ga jama'a sai su bubbuga takardu posta posta ne sai su je duk sai su lillika a jikin falwaya ne a jikin bango ne in kuka zo kuna gama karanta sai ku yage to bukatar su ta biya tunda kun karanta ko kuma a zo a bugo da yawa sai a zo ana rarraba muku ana rarraba muku da ka karanta kaga Christianity ne sai ka yaga bukatar su ta biya in suka mika muku kake karbe sai su watsa sama sai ƴaƴanku su karba wannan ya gama primary wannan ya gama secondary wannan ya gama JS kaza suna karantawa wannan tunanin da ya karanta ya shiga zuciyar shi wata ran sai ya aiki akan shi in ba sa'a akai ba to in ku ba ku yi haka ba fa su fa za su yi haka yasa wallahi sai kun dage harkan nan harka ce yanzu yanzu yaki yana neman ya koma yaki na technology yaƙi ne yanzu a ƙarƙashin itech ake duk yaƙe-yaƙen da ake yanzu a ƙarƙashin information technology duk abin da za a yi sakonni ne ake turawa ta hanyar intanet ta hanyar kaza ne ta hanyar kaza ne daga nan ake gurɓata tunanin mutane amma abin takaici da da rashin ban sha'awa shine da dama daga cikin musulmin mu a yau su ne harkar baya game da abin da ya shafi harkar kwamfuta ga manya-manyan jami'o'i muna da su a ƙasar nan bibi abubakar ta fawa balewa da ke bauchi kusan a jami'o'in arewa babu jami'ar da ke da gudanar da harkokin kwamfuta kamar ta amma an kaje sai ga yara ne daga kalaba daga akwa ibon daga abia state sun zo sun cika mu kuma namu fa a'a yana nan yana jiran wai baban shi ya aiko mai da takarda an dauke shi aikin custom ko immigration dan ya je ya tara dukiyar jama'a ya zo ya kuɗi saboda Allah jama'a akwai abubuwan da ake ba dan ana so ba aikin dan sanda da makiyan mu suke shiga suna so ne ba su so amma suna shiga ne in order to protect their own interest don su kare mutuncinsu su kare bukatunsu ku ba za ku shiga ba ku rinka shiga mana duk inda ko kasuwanci ne bari a koya maka mu ne kanawa ko harka ce kaga ane ba a cika yin ta ba kai ka je ka saka kasuwanci a wurin ka gani ba ku ganin inyamurai da haka suke kasuwanci in ya zo sai dubo wata bola da ba a son ta ba a kaza ba a kaza sai je sai roka a bashi sai gina shago a wurin sai ta jika garin rogo yana sha abin da zai zo yana sayarwa shine zai lura da a garin me ba a sayarwa sai zo yana sayar da wannan abin sai ya mallake ku da haka tun kuna tunan shi yana fitowa daga jeren wando yana fito sai ya waye gari ya zama shine babban mai kudin garin ba yadda za ku yi da shi to haka wajen karatu din nan haka wajen aiki din nan abin duk da ya sauƙaƙa yanzu ane ne na kara mutunci don haka wajibi ne jama'ar musulmi su san wannan kuma wajibi ne jama'a wallahi ina faɗin maganan nan kullum sai kun iya da bakinku duk shirin da kuka yi in dai za ku je kuna ba da labari dan ku birge ko dan ku gwaninta wallahi ba inda shirin ku zai je tun daga iku iku sai wani ya dargaza shirin saboda yana da kambin baka ko yana da kambin ido da ya ji an za a yi wani abu na ci gaba shikenan zuciyar shi ta yi zafi shikenan sai abin ya tarwatse kamata ya in kuka sai kun gama hada karfi kun hada karfe kawai sai dai a ga abu ya bul ba ka ga yadda ake ginin zamani in ana gina gida sai a sa kwano a rufe sai an gama ya yi fesan nan sai a ɓaɓɓalle wannan ba wata dabara ba ce to je ka samu masu harkar gini ka jita amma dai sirri abin nema ne jama'a baka ji malamai suka ce ko aure kake nema ka rufe bakinka in ka kai nan saman layi yaya sai ka ce a wani kanin babana zan je gaisawa sai bayan kwana biyu sai a ce jama'a daurin aure gobe da safe a dama nan saman layi da magani ya kace eh kanin baban na ne ya bani ba shi kenan ba to shine qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace na'am inna sharra dawabi إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الله ما أوكتين سركية إن شر الدواب عند الله mafi sharrin halittu daga cikin dabbobin da ke taka bayan ƙasa a wurin Allah allazina kafaru su ne kafirai da suka kangare wa Allah daga cikin duk wani abu mai taka bayan ƙasa mafi sharri daga ciki shine kafiri wannan aya na daga cikin ayar da Allah ya fata-fata da kafirci da kafiri a ce duk abin da ke yawo a bayan ƙasa ba wanda ya fi ka lalacewa ba wanda ya fi ka sharri to Allah dai haka ya siffanta kafirai ya ce fahum la yu'minuna kafiran da yake sam sun riga sun yanke shawarar cewa ba za su taba imani da Allah ba waɗannan sun fi kowa sharri a bayan ƙasa نعم الذين عاهدت منهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عندهم في كل مرة وهم لا يتقون allazina ahadta minhum su ne kafiran nan da kai alkawarin zaman lafiya da su kai yarjejeniya da su anan ana tuna mana tarihin zuwan annabi madina ne sallallahu alaihi wasallam sanda annabi ya zo madina ya kira manya manyan kafirai na banu quraiza da mushrikai da kiristoci aka zauna aka yi general meeting wannan meeting taro da aka ya haɗe kan mutanen madina ne akan duk wani bala'i in ya zo a haɗa a tunkuɗe shi in ya zo a dawo a ci gaba da zama kuma kowa yana matsayin shi kafin Allah ya hukunci to sai Allah ya ce su ne waɗanda duk sa'ad da kai al- waɗanda kai alkawari da su Allah yu'inul mushrikina akan cewa lalle ba za su taimaka wa mushrikai akan a yaƙe ka ba wa hum banu quraiza min yahudil madina su ne ainihin banu quraiza daga cikin ainihin wato yahudawan madina jama'a mun gane sai suka warware wannan alkawarin su ne muka bada kaɗayin daga cikin tarihin su a makon da ya gabata cewa yayin da suka warware alkawari suka je suka haɗa kai da mushrikan makka sanda za aka zo za a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya kori waɗancan kafirai na waje su kuma waɗannan sai suka dawo cikin gida annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya tsare su shi da sahabbai bayan kwana goma sha bakwai sannan aka bi aka yanka duk balagagun cikin su Allah ya ce sun mayan na ahadahum sannan kuma sai zan suna warware alkawarin su fi kulli marratin ahadu fiha a duk wani lokaci da aka yi alkawari da su sai su warware a anu mushriki makka sai su rinka taimakawa mushrikan makka bisilahi suna ɗiban makamai suna basu wa qalu in an tuntube su me yasa kuka warware alkawari sai su ce nasinal ahda wallahi mun manta alkawari ne kai hakuri muhammadu mantuwa ce thumma ahadahum sannan annabi ya sake alkawari da su fa nakasu suka sake warware alkawarin wa mala'uhum suka sake karkata ga kafiran makka yawmal khandaqi a ranar yakin khandaq malam bakar gumi sai ya ce wa haka haka abin yake ga dukkan kafirai kafiran america sai suka yi alkawari da, ka- da musulmin saudi arabia sarakunan gargajiya na saudiya akan cewa shi kenan yanzu an zama kawayen juna america ta zama kawar saudiya waɗannan sarakuna ne na gargajiya na musulunci waɗannan kuma kafirai ne shi kenan ana nan sai waɗannan kafirai na america suka je aka warware wannan alkawari wajen taimakawa yahudawancan na falastin duk duk wani makami da kaga yahudawan nan suna aiki da shi na falastinu in kai tsaye ba amerika ce ta bayar ba amerika ce ta sa wata ƙasa ta basu suka je suka kama yan uwan waɗancan larabawa ma'ana yan saudiya larabawa ne yan falastinu larabawa ne abin da ya sa muka ce larabawa saboda falastinu mix up ce akwai kiristoci akwai ainihin musulmi cikinsu suka je suna kashe musu yan uwa larabawa su je su taimaka wa waɗancan yan uwansu a falastinu mana sai suka ce a'a ai Amerika da ke taimakawa ƴan uwanta Yahudawa kawarsu ce sun yi alkawari da ita don haka su ba za su warware ba haka aka zo aka sake kifa wannan a yanzu al'amari ya zo ya sake rincaɗewa sai dai a ce an zauna an yi taro an zauna an yi shawara a lokacin da Amerika tana can tana ingizawa ku duba abin da ya faru makon da ya wuce gidan yasa Arafat aka kai farmaki da makaman kare dangi Allah ya sa shi din ya sha da kyar amma me Amerika ta ce sai ta ce ƙasar Isra'ila na da ‘yancin ta ɗauki ramuwa a kan duk abin da aka yi mata da kuma yadda ta so. Wato ta goyi baya kenan ramuwa ce ta yi. To amma mu da wani yaro ya sanya rigar wuta a jikin shi ya je ya yi bombin ɗin kanshi ya fasa kanshi ya fasa wasu sai ka ji an sa malamai a tashar Saudiya suna cewa musulunci bai ce haka ba wala tulqu bi aidikum ila tahluka fassara ku ƙarya ce Saudawa. sahabi abu ayyub al-ansari suka tafi yaƙi da turawan rum sai wani saurayi ya tsalle ya kukan kura ya fada cikin kafirai ya sara ya suka aka ya kashe aka kashe shi sai jama'a suka ce subhanallahi subhanallahi alqabi nafsihi ila tahluka ya saka kanshi a halaka bayan Allah ya ce ka kusar kanku a halaka yace kai jama'a ku tsaya ba haka fasara take ba. ba haka fasara take ba mu sahabbai mu ne wannan aya ta sauka akan mu a yayin da muka gama jihadi mun kafa gwamnatin musulunci mai kasuwanci ya koma falke ya koma ma'aikacin gwamnati sai aka bar jihadi sai Allah ya saukar da wannan aya wala tulqu bi aidikum ila tahluka kar ku saka kanku a halaka fassarar ta shine halaka anan ku daina jihadi ku koma ainihin cikin harkokin yau da kullun shine halaka yace amma mutumin da ya kukan kura ya saka kanshi cikin kafirai ya kashe kanshi ya kashe kansu ko kuma ya je ya sara ya suka har suka kashe shi wannan ba fassarar aya ba kenan amma irin waɗannan ayoyin zaka ji malaman Saudiya suna kawowa ai musulunci zaman lafiya ai kaza sai ga mutum ya taho kamar wata sabuwar amarya da alkyabba ba ko dan ba shi ake kashewa ba wallahi alazim kuwa amma an ba haka ba jama'a yaya America ta warware alƙawari yaya ba za mu warware alƙawari akan ta ba kuma kafirai abin da suke duba kenan ku koma ku ji tafsirin mu na barafa menene Allah yake cewa game da kafiran maka suna zuwa suna tambaya annabi ne ko ya halatta addinin ka ai yaki a cikin wata mai alfarma wai abin da suke so su jin annabi ya ce bai halatta ba sai su ce to kun san Muhammadu akwai kula da alfarma addinin shi to tunda ya ce bai halatta ba to mu mu je mu afka mishi yadda yake ba dama shi ya rama ko kun gane yaudarar kafirai to Allah bai yarda da haka ba ko a gaban Ka'aba mutum ya shafka maka mari in baka yarda ba ka rama in aka ce ba kyau a faɗa sai ka ce albadi wa azlam wanda ya fara faɗa shi ya fi zalunci ri- ramawa nayi ba faɗa ne ba sai a koma kuma a ci gaba da labbaik Allahumma labbaik eh a kwarai da gaske ya kamata mutane kar ku yi musulunci kuskuren fahimta a tashi a tsok har gidan rediyon Najeriya na Kaduna duk kwana kwanan su sai da Buhari awwal ya fito a shirin hannu da yawa ne kowane ne ya faɗi cewa to menene ke faruwa ne al'ummar musulmi sai a tsagule su faɗa sai su tashi sai su rama amma sai shugabannin su sai su fito suna cewa ba su kyauta ba da wanne za mu ji ba abin da ake mana ba kenan sai a tsagule mu sai mu tashi mu rama sai a ce mu ba mu kyauta ba islam means peace ai wai musulunci zaman lafiya